بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء وهذا الالتجاء إلى الصالحين إلى الصالحين ودعاؤهم ودعاؤهم ليس بعبادة ليس بعبادة فقل له فقل له أنت تقر أنت تقر أن الله أن الله فرض عليك فرض عليك إخلاص العبادة إخلاص العبادة لله لله وهو حقه عليك وهو حقه عليك فإذا قال نعم فإذا قال نعم فقل له فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك وهو حقه عليه فإن كان لا يعرف فإن كان لا يعرف فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك فبينها له بقوله قال الله تعالى قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين فإذا أعلمته بهذا فإذا علمته بهذا فقل له فقل له هل علمت هذه عبادة لله هل علمت هذه عبادة لله فلا بد أن يقول نعم فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة والدعاء مخ العبادة فقل له فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فلا بد أن يقول نعم فقل له فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر فصل لربك وانهر وأطعت الله وأطعت الله ونهرت له ونحرت له هل هذا عبادة هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فلا بد أن يقول نعم فقل له وقل له إذا نهرت لمخلوق لا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة عبادة غير الله هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر فلا بد أن يقر ويقول نعم ويقول نعم وقل له أيضا وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن المشركون الذين نزل فيهم القرآن أن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين أن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم فلا بد أن يقول نعم فقل له وقل لا وهل كانت عبادتهم إياهم وهل كانت عبادتهم إياه إلا في الدعاء والذبح إلا في الدعاء والذبح وال- والالتجاء والالتجاء ونحو ذلك ونحو ذلك وإلا وإلا فهم مقرون وهم يقرون أنهم أنهم عبيده وتحت قهره عبيد على ظهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة والتجأوا إليهم بالجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا وهذا ظاهر جدا نعم خيرا من الوحشي ما sai ke cewa a wannan gaba ke cewa fa in kala idan kuna tattaunawa da kai da wannan bawan Allah sai ya ce maka duk iya musunta maka dai abinda kake so ka tabbatar masa da tauhidi sai ce ana la a'budu illa Allah yace ni ba na bauta wa kowa sai Allah ni ba mushriki bane wa hada lintija yace kuma wannan fakuwa da muke yi komawa da muke yi kamun awa da muke yi ila salihin zuwa ga managartan bayi waliyai da shehunai wa du'a'uhum da kuma kiransu da muke yayin faduwa yayin tashi yayin bala'i yayin musiba laisa bi ibada wannan ba bauta sunan shi ba kaga wani kada ya samu ya zo da wani shi ba mu kiransu da muke ba bauta su muke ba mun san Allah shi kadai ake bauta to wani zai zo da wani shi ba sai ba sai ga amsa fa kullahu ka ce masa anta tuqirru kai ka tabbata anna Allah farada alayka lalle Allah ya farlanta ma ikhlasu da ibada tsantsanta bauta lillahi ga Allah shi kadai wa huwa haqquhu alayka kuma haƙƙin Allah ne a gare ka kaga a rubutu tambaya ce mali shi ya ce wa kasuwa wanda suke ba sun fito kai ka tabbata cewa lalle Allah ya farlanta maka tabbatar da bauta gare shi ka iwa da shi ka rubai za ka na'am idan ya ce eh haka yana yarda to fa kullahu ka gaya masa in ya ce bai rawa ya za ka ce masa in ya ce bai rawa in ya ce bai rawa fa bayyinhu li fa fa bayyinhu fa bayyinhu lahu idan suka bayyana masa me zaka masa da aka masa wa ma umiru la ya'lamu ita ce fasara كده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل هو الله أحد الله الصمد كده جملة دي سورة الإخلاص to anan ma na kaga yace maka ai wanda malam bai ka maka ba bayani cewa in ya musu da saboda me in ya musu ta ba mai kada da ayar qur'ani wanda zaka iya kawo shi share mu zaka ci to gashi na Allah ya ce hatta da ahlul kitab inda suka yi sabani da annabawan su Allah bai umarci su komai sai su bauta wa Allah kuma suna masu tsantsanta bauta ga Allah shi kai ba ɗaukar hakkin wannan Allah to ma da ce idan yace iya da ilimi na addini sai yace ina yarda to fa kullu wuce masa bayyin li hada alladhi furida alayka to kai ko bayyana mana abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta a gare ka wa huwa ikhlasul ibada shine tsantsanta bauta da dali ga Allah wahdahu shi kadai wa huwa haqquhu alayka kuma haƙƙin Allah ne a gare ka sai wa ta fa in kana la ya'rifu al-ibada idan bai san ibadan ma bai san bautar ba wala anwa'aha bai san nau'i kan bauta to fa bayyin halahu bi qawlika sai ka bayyana masa da fadanka har Allah ta'ala kada ce ai Allah ya faɗa cewa qulu rabbakum ku roki ubangijin ku shi kadai tadarruan kuna masu kaskantar da kai ga Allah wa khufyatan sannan kuma ku ku roke shi a halin koyi kada ku rinka bayyana addu'a irin da zikiri da ake wannan la ilaha illallah aka ce shi me da yake ce inna la yuhibbul mutadina domin Allah baya son masu ketare iyaka na addu'a sai aka ambaci cewa bai na addu'a bile ne ta'addanci ne wani zai zo ya riga ya riga ya riga daga murya kuma zikirin Allah yake to Allah ce innahu la yuhibbul mu'tadin yawwa kenan ki ta'addanci ne yace fa idza a'lamtahu idan ka sanar da shi bi hada da wannan fa kullu wuce masa hal alimta hadhihi ibadatu lillahi shin ka san cewa kira da ake yi bauta ta Allah fala budda an yakula ba maka waye ce na'am eh haka ne zai kace mishi waddu'a mukhul ibada kuma ita addu'a ita ce tsantsa ko barko na ibada domin ita ce asali duk daga an ce bauta babu abin da yake fara gaskatuwa a kan mutum da ba kiran Allah shine ibada fa kullu kuma da ce ga yawa cewa idan aqarrta annaha ibadatu lillah idan ka tabbata cewa lalle bauta ce ta Allah ita addu'a wa da'awta Allah kuma ka roki Allah laylan wa naharan dare da yini خوفا كلا من قران الله وطمعا كلا من قران رحمه الله ثم دعوت في تلك الحاجة ما سكر وقع أشكي وانا بقات ذاك سكر وانا بشير نبيا النبي الله أو غيره هو ولي هو الملائكة شي مسا هل أشركت في عبادة الله غيره أشكي هكذا شركا أيوة الله شركا قوان وانا بشيبة فلا بد وما قوانا يقول نعم شيء هكذا yanzu misali kamar tambayar da malam ke so ya ce shi mutum ne suka ce kana ta mota wa Allah kana kiran Allah kana kaza kana wasa kana kaza to amma ko sai an samu wata wani dare da ka zo sai ka daga hannu ka ce ya shehu ko kuma ya wali wani in kai haka shi ba ka kira wani Allah ko ka kira shi ba dole sai ya ka ya kira wani to shi in ya ce baka yi haka ne to sai malam ya ce fa kullu bace to fa iza alimta idan ka san haka bi qaulillahi ta'ala kenan fa iza alimta idan kai sanin bi qaulillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbil kai sallah ga ubangiji ka kadai wani harfa ka yanka da sunan Allah shi kadai to amma yake cewa ataka ma ko kai biyayya ga Allah wa naharta lahu kai yanka ga Allah hal hada ibada ce wasa wannan ibada sunansa tambaye sa fala budda ba maka wa an ya kula na ce eh haka ne ibada ce fa kullu wuce masa to idan naharta li makhluqi idan ka zo yanka kuma sai ka ambaci sunan annabi wajen yanka mu ko kuma nabiyin ko wani annabi ka zo misali zaka yanka dabba tubke kashe gora banka da gora banka suka ce bismin nabi muhammadin sai ka yanka ta can kuma ce bismillahi ka yanka ta shin idan ka ce bismillahi ka yanka kuma ka ɗauko wata dabba ka ce bismin nabi shin ka taranci Allah a cikin wani abu da Allah ya ce a yi ibada a kansa ko kai ko kai ba kai ba da shi wannan shi shirkin da ake ba ka karatu da a hidima da ake ba da ba mana duk wani abu da Allah ake wa shi in ka ɗauko ka ba wani bawan Allah wannan shi da jima shirka ai shi yace shi ba mushriki bane ko to ma da yace wannan abin da kake yi a cikin bangaren abin da ya shafi ibada kana ganin ba shirka bane shine shirka misali kiran Allah qul rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijin ku shi kai to shi kenan ka zo haka sai ka ce ya shehu nan gurin kuma wani lokaci ka ce ya Allah wajen warwa to nan ka ce ya Allah nan shirka tauhidi kai ko kuma shirka tauhidi kai ko to kuma ka zo haka ka ce ya shin wani lokacin kuma tauhidi kai ko shirka to shi ne shirkan da ke shi ma yake cewa to in wani abu kai wa Allah a matsayin ibada kuma ka ɗauko wannan abu irinsa ka ba wani bawan Allah ya ce shi ne ke ma shirka ba an ce ba wai ka zo kana mutum kuma ka duk wani mutane an ce mu shirki zai kiriski ko bai mutum kuma ka ne yawwa wannan karatu ne a girma da yake sai ma da yake cewa aushin ni ko aljani irin malaman tsubba a yanzu za ga wani ma sai an zo an yi ambaci sunan wani aljan da ma da kankararre za a ambaci sunan shi a yanka da ba au gairi ma ko kuma wani su hal ashrafta shin kayi shirka fi hadhihi al-ibada a wannan bautar ghairu lahi wani Allah fala ku da makawa an ya an yi kare tabbatar da kuskurarsa wa yaqula yace na'am eh haka ne wa kullu wuce masa aidan dadi al-mushrikuna mushrikai alladhina nazala fihim al-qur'an wanda al-qur'an ya sauka a gaban su Allah ya rika sauko da ayoyi a kansu hal kanu ya abudu da mala'ika shin karan labarin cewa akwai wani suka rika bauta wa mala'iku wasalihina da manazartan bayi wallata akwai wasu hoton lada wa gaira zalika da wasu uzza da manada da sauransu fala budda an ya kula na an ba maka waya ce eh to fa kullu wuce masa wa hal kar da ibaratuhum iyyahum illa fi du'a shin wai bautar da suka rinda wasu shin bata kasance ba ai sai a cikin addu'a ne duk waɗannan lada da uzza da aka ringa bautawa dukkansu ma da yace dukkan bautar ta shiga cikin bangaren kira wadzabi ko yanka wal tijari ko kuma fakuwa a yayin kunci ko kuma halin yarwa wannan hu bidalika da mutum kuma da wani kaga mun duka take idan ka yarda cewa lada da uzza kuma ka ne in ka cikin cewa yarwa ba musulmi bane ba domin Allah ya tabbatar da cewa waɗannan gumaka ne kuma an bauta musu a matsayin wani Allah to kuma ma da shi dukkan motar da aka yi wa lada da uzza ce kawai bai mutar da shi wannan abun da ma ne ya ambata ko kaga yayin haɗuwa a kira su ko yayin musiba a kira su ko a yanka musu dabba to wannan shi ne bautar da mamaci wani mai dalika wa illa in ba haka ba da ce fahim mukiruna annahum abidu ai sun tabbata su mutane da suka bauta wa lada da uzza da sauransu sun tabbata da cewa su bayi ne na Allah wata haka kahari kuma sun yarda cewa suna ƙarƙashin rijayi da iko na Allah babu wani wanda ya wuce da da kuma ya yarda cewa babu mahalicci a ƙasar da shi ya yarda amma waɗannan shehu dan kamun kafa ne ake su sai ce wa Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra sun yarda cewa Allah shi ke gudanar da al'amura walakin da'awu sun kira su ne kawai wanda da ku ilayhim sun nemi kowa zuwa gare su liljahi saboda matsayin su wa shafa'a da kuma neman ceto a gunsu mara cewa haza zahirin jidda mara ce wannan abu a hili yake sosai ma ga wanda Allah ya dawar mai zuciya na muka tabo yawwa idan ka gwani malam a dunkule abin da ba da ke so ya ce shi ne duk wanda ya ce maka shi bai bautan lata bai bautan kwasa ba ya bauta shi nasa suka kira shi misalin mutum mutum da sai ce maka shehu da muke kira shehu zo haɗuwa ba bauta ba shehu da muke kira yayin kunci ba bauta ba ne suka ci to zo tambaye da zan ba ita ce a ka iya kawo aya ta alkur'ani da take nuni akan cewa ba a neman taimako ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala in yace a ba zai iya kawo kai ka ce masa akwai wata aya zan kawo masa iyyaka na'budu sai ka kawo shi maganganun malamai na balaga cewa da aka kawo iyaka asalin na abu da iyaka wa nasta'inu iyaka ne to kawo iyaka a larabci kai da bin wani malamin lugha daga an kawo abin da ya kamata a yi jinkirta shi to iya nuna cewa wannan haƙin nan wannan wanda aka ambata shi ka ina shi to da haka taimako kala biyu ne suka ce taimako cikin abin da mutum zai iya taimaka maka wani taimaka mun da abu kaza iya raye iya halarci kuma ya mallaki abu wannan babu ne fi shi sama Allah ya ta wata awon alal birri wa taqwa wa la ta'awun alal ithmi wal udwan asali ba man satara musulun satara Allah kai ga ce wannan ya halatta a shari'a amma taimako cikin abin da aikin Allah ne kawai misali mutum bai ganin ka bai tare da kai bai mallaki abin ba ka rinka kiran sa shi ya taimaka ko wani hakin wani ne hakin Allah ne kaga ce kuma adalci ma fa istighatha da Allah ce mutum ya zo cikin kunci ko aksidan ko gobara ka kira wani shehu hudda ka suka ci wannan ma aiki na Allah subhanahu wataala to wannan abun idan ka doka ka ba wani Allah to ka ɗauki wani haƙƙin da ba wanda ya mallaka shi wanda Allah idan kai har ka yi shirka da Allah kaga daga wani mai karatu a yi wallahi mafi yayi wa a yanzu haka malam manyan malamai da aka zo ake wannan masala ta iyaka na abu manyan malamai masu rawani wanda suna tafsiri sun mutu sai dinga bayyana tsaraice su a bayyana duniya ga baki ɗaya amma ga bakwa zai iya gane ba a wa ba su iya gane ba sai ɗalibai ne suka ci shi wannan wanda ya zo yake cewa bai neman taimakon kowa bai neman waye waye waye yanzu daga ɓarawo ya zira mai gida za ka ji iya cewa maƙwabta a kawo mishi ɗauki kuma jahilai za su za su yi haka ne me yasa suka da hudu saboda suka ki taimako kala nawa ne Allah guda yi taimako kana fili akwai taimakon da ba wanda ya ishe ya taimaka masa sai Allah zai misali ranka a yayin da Allah ya yi niyyar sa mala'ikun dokar rai su ɗauke shi akwai wanda zai taimaka maka me Allah ya faɗa game da dokar rai wa antum hila idan tanquruna wa nahnu aqrabu ilayhi walakin la falawla idza balagat al-hulqu min alashi to kaga anan gurin kaga Allah ya ce wa kaga a lokacin nan da kuma ake cewa wanda ba ta sabu bi sabu da ake cewa wakila man ra za a ce ina mai rukuya ina malamin likita a lokacin nan ba wanda ya sai mai ruwan nan to dan Allah a nemo wani mai taimako ya taimaka ba to kaga irin wanda ya kawo ka wanda shi to akwai gurin da ba wanda ya sai taimako to wannan taimakon shine ake magana akan sa amma taimako akan abin da mutum yake da iko akan sa wannan ba shirka bane ba domin manzo Allah ya ma hada sahabbai su zama wata bakai juna da sauransu to shi sa ilimi ko bangaren abin da shi hidaya ma hidaya ma ka gani hidaya kana nauce kana nan shi zama akwai hidayatul tawfiq akwai mi irshad to shi ma kaga abu da yazo cewa a ai manzon Allah ma yana shirwa wata ayati ka baka wa innaka la tahdi kaga kana shirwa wanzu da ke shirya kana aiki sai ce ai gashi nan manzon Allah yana shirya da mutane kai kace manzon Allah bai bai shirya gashi Allah da Qur'an a cikin alƙawari ba to kuma kai yanzu ne ka ka maka wannan aya ya za ka kore wannan shuwa da gawo innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah to kage sai ce to wacce ita hidaya ce mi ta irshad manzon Allah shi shirya ta mi dora ka akan hanya yake da amma shirya ta yi sa zuciyarka sai ta ba Allah wani anuwa take shi sa wallahi ilimi yawa musulmi in mutum bai ringa bibiyar maganganun malamai ba to wallahi ya shiga uku shi ne duka abin da ke damun malaman mu na zaure sun ya yi karatu babu waye wata ilimi to in ba waye wata ilimi abin da zai faru shi ne za ka zo ka ringa tafsiri kana tuka kana warware kanka ka faɗi magana ka yanzu a cikin ta ka tsare ba sai ka zo ka warware ka sai ka ringa kai kanka kai ka babu nutsuwa amma tafsiri ko wani bangaren hadisi wajibi ne ka bibi wasu ko bangaren hadisi kuskure ne mutum ya zo bayyana ba a bangaren abin da shi irin ilmin hadisi zai ce zai koya a gaban hadisa ko ya koya wani aka domin dole hadisi zai iya zama akan fuska kaza kuma ya zama to akwai taqlidi a kansa kamar yadda ka cewa ayat qur'ani ana taqlidi da to hadisan mu za da za ga wani hadisi ya zo ya saki abu kaza to ba zai fassaro shi ka tsoko dangoginsa za a iya samun wani hadisi guda ɗaya kafin a fasara shi sai an buƙaci kusan hadisi goma ko ashirin irin shi sannan ka zo ka wani sai kaga wannan hadisi mala yawan fasara shi a yi daga shirin da nasu din albani ya masa ballighu anni walau aya kaga ce ake kawai ibn ayyub tabligh da ya zo kawai yau a zo a same ka kawai kana yawo ga unguwa ba ka san wani abu kawai tsayar da tsohon ɗalibi da ilimi ba kama san ma ina aka fuskanta kawai daga an kawo ka masallaci yau inda bayan magarba sai ake tashi kaiwa a aka rukar lawa aini almaji ya ce a kamar ce hadisi manzo Allah ban da ruwa ne walau aya kai kuma kai ka tashi kawai ka ɗaya ka zo ka yi ta ɓaro ka kada ma manzo Allah karya to wannan shine kuskure nasu idan ba ke cewa ban da ruwa ne walau aya inna karatu ne mai zaman kansa ka koma ayoyin na Qur'ani mai Allah ce wal hadhihi sabili adabu ila Allah ala basiratin ala min ala ilmin akan ilimi yake da'awa ba a ilimi ba a da'awa akan shi sai babu mai kausa hace kamar akan yan tabli kamar nasu bin albani yace kawai yayin mutum wai nauyi ya shi kiran take shi take shi kawai masallaci an zo an ce wai tsaya bayani yace ku ba shi karatu ya kware a kan bangaren karatu in ya kawo magana ya san cewa ga inda ya ɗauko ta ga asalin ta kuma ga ainihin shawahir inda da mutaba a cikin sannan abu da biyu daga cikin abin da yake faruwa ga wani internet matsalar da malamai suke magana akan su shi na farko tarkizi akan wasu sifat ko kuma rashin magana akan tauhidi da kuma wasu abubuwa da eh, suke faruwa na karancin ilimi kuma babban ma illar shi ne za ka ga suna amfani da ainihin riyadu sari ta faransai ta faransai wanda babu wata kalma da za ka zo ka samu eh, turanci ɗari bisa ɗari ya fassara ta da kalmar da ta dace da harshe ko musa ne ko mai mun tafsiri na alqur'ani na Hausa in dai ba wajen malamin kaje kai ba sai ka ta kurakure ba sai
Wani basara ake wani ba da ba wani ma'ana.
ba ma'ana eh ba ma'ana kuskure ko kuma kalmar tana ba da ma'ana kusan goma shi kuma mai fassara ya ce kaza kai ba ka san me yake nufi da wannan sai ka zo ka fassara wannan abin jama'a suna saurara da kuma kuskure kake yi ya da wani maza da ba bai iya ba kana da larabcin ba amma sai da ya ce da professor Allah wa sallallahu alaihi kaza sai zo ka faransa ya zo kuma ya fassara da hausa kuma kuma matsalar ma kuma a turancin ma kuma iya da mai rauni wallahi ko da a ce ma professor ne a jami'a ko wallahi suna da karancin sanin yaran hausa mu a yanzu ka professor za ba last week ya yi magana a bbc za ka ga a ce ya yi magana akan tarihi na niger ko wani abu idan ya zo iya fassarawa history da take a rubuce ma kalmomin wasu bai san ba ma'anar su na hausa sai ka iya kokarin kwatance-kwatance da shebe da warware hausa ma za ka ji eh, bai iya bambanta muzakkar da mu'annas a cikin hausa ba to me yasa saboda kawai kai faransan zalla aka koya maka baka san ba ma yaran naka ba wato da wasu duka baka to irin yadda shugabannin suke faransan sai ba hausa ne sai hausa ba to duk wani abubuwan illoli ne aka bana wanda gaskiya wallahi yan uwa sai mun tashi tsaye nan gaba da kita insha Allah subhanahu wa ta'ala Wajen wannan da kuma da kusurin musulun da aka yi shi na Faransai.
na'am A Fortress da za su tare.
Eh.
A wajen ajiyar zuwa masallaci.
na'am Aka zo yin mukhi.
eh Bargo.
Bargo, eh.
Wasu aka ce almuk yana ɗaukan kwakwalwa yana ɗaukan bargo.
Bargo, eh.
Sai Suka fassara shi da almuk na kwakwalwa ne sarbo.
to ka gani Kawai da yana nace kaga yanzu nan da bisa madara sai an zo an sa ne sarbo shi kuma ba kwakwalwa ba ake to yi ba.
kaga wa mukhi ba ba ba kwalan ki da kyau Ana ne na bargo.
eh bargo ba to kaga to irin wannan illolin da yawa ne bis la ta qulu la tusa irin wannan illolin wallahi idan zaka zo ka ringa shata bika a cikin riyadu sari ko ga ga ga me wancan abu da suke ce masa wata inna hayatu sahaba inna Eh, bargo shi ma akwai shi.
eh shi kuma duk mawdu'an hadisi ne mujallabi biyu dukkan hadisin mafiya go na ƙarya ne manzo wasu ke kuma sallatiya suna ta rago mutane akan abin da bai inganta da manzo Allah kuma da faransa sai karanta kuma su ga da faransa kuma a wajen fasara kuma su yi kuskure ko ba wai wani bane zai zo zauna da kai a cikin su malamai ya ce wala bari mu gani me ka- me zaka faɗa mutane kawai kai zaka yi gaba ga ba ka zo ka karanta da mutane bai ba shi sai Allah ji da'awa akan jahilci bala'i ne kuma iya daga sai abin da ya rusa al'umma a yau su ko malaman gargajiya matsalar mutum zai zo ya koya maka ri- risala gashi nan ya fasa ta daidai amma in ya zo iya sallar azabar ko da asar sai ka buga risala a can gurin shi kuma a can babu abin da yake na risala kuma wani shi kuma illa ce ya a ce to karatu ne ba a fahimta ba san zuciya ne to Allah ba shi yasa malamai suke cewa abin da ake so ga ɗalibin ilimi ka zama to wayayye a ilimi duk abin da ka karanta to yi kokari ka fahimce shi kuma ka yi aiki da shi wannan yasa sahabi suka yi kare mu sahabi idan ya zo akwai wanda zai zo ayar da zai ɗauka ba su shi aya ɗaya ba wani aya biyu zai ɗauka ga gurin fahimtar su kuma sai ya je ya aiki da ta ya fahimci ta ya san ma'anar ta ya san komai laraba ne wannan ya bayu suka tashi tare da ilimi da aiki da ƙwarewa duk abin da suke faɗa ya zama su jini to amma kuma yanzu kawai ilimin ake yi ba fahimta ko ba aiki illa bishi ba fahimta ilimin ba aiki yanzu ɗalibin ilimi za ka zo ka ce mashi ko kana karantarwa a makarantar islamiyya shi kenan kawai sai wata mace ko kana koya mata arabi ko ɗan mata sai da ce mana na ji wani malami a duniya wa'azi ya ce idan ka ga wani makaho ko kuturu ko wanda Allah ya jarce shi akwai addu'a da in ka karanta ta kai kuma Allah ba zai jarce da irin wannan ba ka gani a nan ba su yi ce wanda ya yi ƙoƙari ne mai imani ya ce gaskiya ban sani ba ita ko ta yi kowace wahala wanda kuma yake da ɗan dama-dama sai ci zai je ya nazari ya rubuto ta zai ce a kiwai ko wani bane ce ba nan ba sai to yi hakuri da addu'a yana na na rubuta mutum ka miki daga yayi dan da to wanda kuma ya kasa ya zama jahili ko shi ke da sai ce kai kin san malaman nan wurin cewa ba ko malamin ake saurare ba eh ba ko malamin ake saurare ba da ga da shi inganta ce ko sai shi ba malaman nan sun da ba ko malamin ake ake saurare wani ma shi ne ba babu ma wani magana to ka gani ita wannan baiwar Allah daga aikata ne kuma ta ji wani babban malami wanda ya zama to ana yi tibarin sa ya ƙara kama gana to daga nan ta ba kurwa shikenan ta ba kurwa to shi ne ke faruwa a malaman shi yasa kuma babu masu samun illa kamar malaman islamiyya a yanzu zaka ga wani mutum na kawai ya ɗan taɓa karatu sai a bashi babban fasali shikenan karatun shi ya tsaya daga nan an kare da ke ka halaka kawai Allah ka halaka shikenan daga an baka wani fasalin yaran nan za su zo su kamo ka a karatu domin sa su sauka karatu duk karatun da kasa da za ka yi ringa koya musu to za su zo su tuka ke shi kuma kokolon su ta haita da aiki daga sun zo suna bukata a samu su ta ba kaga kai ba to suka ji wani ya zo iya samun babban malam malam a can zaman aiki a can zaman wannan masani me ya kai a kawai can zaman masani saboda bisa ya zo ka kare ka ta kare kullum ka zo wa'azi ne kake kullum surutu wanda da haka da ina san makwatsun ma kullum surutu ne in ya zo wa'azi saboda bisa littafin shi da ya karanta ya kare duka littafi uku ne ko hudu ya koya musu ya nuna musu sun iya wasu kuma ma suke ƙetara mataki daga wasu ko karatun shi ya ta take wasu da karshe ya sirina shi daga kuma wannan yaron sirina ta tafi ne kuma ta tara ci to shi sa malaman islamiyya kuma da cikin masu matsaloli kuma wallahi matasa musamman kaga ko ka da wani bai wa bulugul maram bai wa wani ahkam da sharhohi da kawai daga yazo yayi wani arba'u da hadisan daga an bashi aji da wani tilawa sai izu goma ko 20 ko sai ga zama malami wani ai mafi wajen neman kai ne ma wani ma ba cancanta ba kawai dai a ba mutum ne amma ba za a ne kawai to kuma shi kuma sai ga kamar ya kai ba shi ne matsala kina an akan duk wanda malaman da suke ba ɗaliban nan aji kamata ya ala akan kamar da wasu kallon su ne dan an tashi daga makaranta ana ba da minti sha biyu ko ashirin sai a zo a zura musu karatu to mafi yawanci wasu ba a musu ne yawwa kuma da yawan sai su ɗauko girman kai sai a ce ai fasali gare shi malam ne mai fasali ba wannan malamin bai fasal da aka faɗa da shi ya yaudara shi malami ne shi kuma wallahi bai ma fara neman ilimi ba to wannan shi ne kashi karatun matasan mu a yau da yawa daga cikin makarantu kuma ko malaman namu a yanzu suna da kwaburo su su ɗauki ɗan malami da za su yi bashi kuɗin kiɗa shi ne a yi janyo wannan kai a ce kawai bari a yi maneji eh ɗaliban makaranta ko su za a su tasina riƙe kansu yanzu akwai wanda ya sani ma yaro ne ma a tashi da yake malamin nasu ko ya zo musu mutu wala ya shi gyaran shi ni ya kawo wa mana cewa a wani akwai kuskure saboda an musu alaban hakkin ce kuma wannan malamin nasu kuma ɗan tashi da ne duka ya gano kuskuren malamin shi a a wannan za a makaranta
wanda irin sun yi yawa wallahi ma sun yi yawa sosai balle kuma kai wanda ke farko arab wani iya terminal wani iya sai wani sai kuma kai baka taba ba farko karatun makarantar islamiyya da kai can albarkacin sa kana maganganu kana iya jin inna da akhawatu ma tana shan kashi kana yana jin tana shan kashi baka damu da wasu lawa wani ya zo har akan wa- wannan wa- wa sallallahu ala sayyidina muhammad sai ga ya kawo muhammad ya bashi tarbi sukun haka zaka yi ma akan Muhammad za ka fiya zuwa kadar mai yayi a ƙarshe shi saboda me yasa a ɗauye shi a ƙarshen amma ka gani wanda ya san ilimin nawa ya san cewa a suna babu me ba ba ka taɓa ganin suna ruwa da da ɗauri har abada ba za ka taɓa samu ba in ka ji Muhammad ma to da matani ne a gurin amma in aka zo kalkala zo da a wata ne wannan su kore to wata yawa za ka zo mutum ya zo so Muhammad da ɗauri a saman shi wannan ka zo kana kallon ta wuri kullum ka zaka yi wannan ko ka gori ya zo ya yi gaba da ɗaure sa ba ya sa ‘yan mata a gaba wani ya zo ya barazana duka yi wasu ne ba tare da ya ji da kyan ba eh yanzu a nan muna karatu akwai yaran da sai karatu a nan da magana wa muke da su mun zo wannan littafin magana da bai Eh.
yana a tayi sadiqa Eh.
da sai malam mu a makaranta ba tayi sadiq na ce wannan shi a ta bu a tuma da abu a aika malam nasu ne kuma na bisa bisa mu kai wannan a littafi ne ga arzu da shi mun fa to ina zai gane hatta tana da cikin alwabin nasbi ai ba zai iya gane ba wani ya kai ilimin nawa kuma ilimin nawa ya gadan shiga sai ka shiga bangaren abin da ya shahi bangaren abin da ya shahi alwat to wanda shi kuma za a iya- ko ka shiga cikin bangaren annahu alwadi ba za ka ware rashin amjadar da awal ba sai ka shiga mujallal sani ko ko shi akwai hata ima an kawo ta ima ko in ma akwai a farko to ka gano farko wani ma na bai san da ba na wani bai san da ba ba ga wannan shine babban illa wa sai an kama jiki kwarai da gaske Allah zai bada mu kare insha Allah